العالمين الحمد لله نقول تعالى تبارك وتعالى لله من كل وعز الشيء ولبنا على كل ذكر الشيء والبخاري ونبارك الله من ورقة تأمين الله من كارثة الله من ورقة تأمين الله من سورة Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara ya zama da ya zama sanadiyar tsira da zama duniya da lafiya amma su yi na mulana wasu lillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana a cikin kitabul jana'iz littafin da ke magana a kan hukuncin janaza ma'anin janaza mai da bayani ya gabata abubuwa ne da yawa ya kunshi yau kitabu tun daga abin da ake shi muktaba wanda ya kai gargara da halinsa da wanda ya wafatin da halinsa da wanke shi yi mai wanka likafalin shi yi mai sallah raka shi rufe shi tsayawa a mai addu'a duk waɗannan ahkamun jana'is ke a kan hukunce-hukuncen janaza ma'anar janaza ma'ana kamar yadda can farkon kitabu na yi bayanin da ma'anar janaza din wajen da jinaza janaza da jinaza duk an yi bayanin shi mamaci a kan annashi sunansa da shi annashin lokacin da aka ɗauko mamacin janaza ke da jinaza duka wannan to muna da cikin wannan kitabu din ne insha Allah za mu tashi sabon bai باب التكبير على الجنازة أربعا باب التكبير على الجنازة أربعا wannan ba zai yana magana a kan التكبير yin kabbarbari ga janaza arba'an kabbarbari hudu kabbara hudu ake wa janaza ma'ana sallar janaza wanda za a yi wajen sallar janaza ana kabbara hudu ne to wannan babi na magana akan kabbarbari jinsi hudu ne to duk da ne din aljanna can babin asuruku babu suruki ala janaiz ko asuruku ala janaiz to ya kawo shi can kuma gabatar da maganganu masu yawa da tsakanin malamai da ke cikin abin da ya shafi adadin kabbar barin da ake gobe nasa to amma duk da haka insha Allah za a sake tsarin bayani da kuma sabanin malamai da ke a wannan masara to وقال أبي صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم وقال حميد صلى بنا انس رضي الله تعالى عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم ونن أغري مع رسول مالك رضي الله تعالى عنه وأن أقسم بشتك الحميد الطويل إن أمر إمام البخاري من دار إسناد ون الآخرين رسول مالك بسير سير أكا أرسلين بكوش با كان يا يمين يا تعليقي يا تعليقي ون تعليقي عبد الرزاق يا متدرش ون تعليقي من آخرين واتن عن رسول مالك واتن عبد الرزاق يا متدرش بمصنف عبد الرزاق الصنعاني يا متدرش to abin da yake cewa qala umaydun umaydun al-tawil yace salla ila rasul rasul malik malamin su ke da dauri shi umaydun yana da cikin almajirin imam malik da ya alama rasul malik yana da cikin su ke karba irin su sabit ne al-bunani irin su umaydun al-tawil duka suna ciki na tabi'ai ne waɗanda suke karba daga sahabbai yana karba daga rasul malik radiyallahu ta'ala abin da yake cewa ƙada ubaidu ubaidu ya ce abinda sallamina a rasul radiyallahu ta'ala anhu ya ce a rasul maliki ya yi sallah bina ya limanci mu a sallar janaza fa kabbara talafan sai kabbara uku sun masallama sai ce assalamu alaikum daga uku na sai ce assalamu alaikum faqila lahu sai aka ce da shi kaga ba faɗi abin da aka ce da shi sai aka ce mishi to ai uku aka yi anasu anasu ma ya ai uku aka yi kafara uku aka yi kaga an faɗakar da shi cewa uku aka yi maimakon uku fastaqbala al-qibla har a lokacin ya riga ya ba al-qibla baya ko kuma ya kauce daga alƙibla duk zai iya yiwa ya ba alƙibla baya ne a lokacin da aka sanar da shi har ya biyo sai da aka faɗakar da shi cewa ko aka yi fastar bandula sai sake komawa ya nemi alƙibla sun makabbar rabi'ata sannan sai ya ce ka kabbara ta hudu sun masallu masallaci assalamu alaikum kaga abin da yake nuna ba ga uku ga ɗaya ولكن الركن شيء باب التكبير على الجنازة أربعة أربعة قائد الإمام البخاري كأبن دي دوكا سباني إن يتبوتون أترجمة ذاك قال إلهي أترجمة بيبقى ما وصل الساعة in matsala na da sabani wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza kuma ya yi jibari da sabani ma'ana ya yi la'akari da sabani ya ɗauki wannan sabani ne to don haka in ya zo wajen tarjama sai ya tsakiya babin yin kaza kawai bai cewa babin halaccin yin kaza ko rashin halaccin yin kaza sai ya tsakiya kawai la'akari da sabani da shi to amma da an diba a tarjaman ma tun a tarjaman ya iyakance kabbar barin da ake yi da janaza ya ce arba'a babu takbiri ala janaza arba'a ma'ana wannan babu zai kawo hadisai da asaru da ke tabbatar da wasanniyin kabbarbari da janaza hudu ne ko adadin kabbarbari da ake a janaza hudu ne domin ne domin ya kalli duka waɗancan riwayoyi in an tuna mun karanta akwai waɗanda suka tafi akan kabbar bari na janaza biyar ne wasu suka tafi cewa shida ne wasu suka tafi bakwai ne wasu suka tafi takwas ne wasu suka tafi tara ne kuma kowa na da hujja kowa na da hujja wanda ya ce tara ne yana da hujjar tara wanda ya ce bakwai na da hujjar bakwai aka takwas aka biyar duka amma sai malamai suka dauka duka wadancan riwayoyin da suka saba wa hudu riwaya ce mansufiya an yi nushata an yi nushata da tabbatacciyar riwaya da ita ce ƙarshen rayuwar a bisa ruwan ba ta da abin da ya da yi kamar da hudu sai ka dauka wannan riwaya wadda ita ce mustamirra kuma daga cikin mutaakhiran riwayoyi ta yi su kan waɗancan su daga baya in ka dunkule zancen kusan abin da ya ce kenan kamar yadda ya gabata can maimai ne za mu yi waɗanda suka kafa jamahir jamhuriyar ulama sun tafi akan kabbar bari akan janaza ne hukun kabbar bari akan janaza hukun shi jamhuru suka tafi akan yin su hukun harafiya عطاء ربيع الرحمن محمد بن سيرين ابراهيم النخعي سويد بن دخل ثوري بن ثوري سفيان كيلن ابو حنيفه امام مالك امام الشافعي امام احمد بن حنبل kuma daga an hakaito wannan daga sai zamu muka tsara cewa dai kabbar bari akan janaza hudu ne sai da Abdullahi bin Umar dan sa kenan زيد بن ثابت جابر بن عبد الله جابر بن ابي اوفى دا حسن بن علي دا براء بن ازم دا ابو هريره دا ابو بن عامر رضي الله تعالى عنه واذا رسلت اكل كبر بني اكل جنازه غرور غرور wasu kuma suka fi kabbar bari akan janaza biyar ne irin su Abdurrahman Al-Adila Isa Maula Ubaifa da sabu mu'adu bin jabal da abu yusufa almajirin abu hanifa daga daga da da da wasu daga shi'a da zahiriya sun sun tafi a kan janaza dai har awa don kabbar bari biyar ake yi wasu kuma suka ce bakwai ne irin su zafarun ruwan shi suka ce bakwai ne wai kuka shi nan dai da yawa wanda kowanne za ka ga an ruwaito kowanne zai ce yana da madogara su da suka tafi akan bakwai suna da madogara dalilin su kowane amma dai amsa abinda malamai suka tace cewa waɗannan hadisai waɗanda suka ruwaito kabbarbari a kan janaza sama da kabbara hudu waɗannan ba su karbi wayoyi ma'ana hadisai marfu'ai da kuma abar waɗanda suke marfu'ai kan sahabbai ko tabi'ai wanda aka rubuta da gare su duk abin da ya haura hudu riwaya da ta haura hudu wanda riwaya mansuhi da riwaya ce ma'ana an yi nuskanta za ka za a tabbatar da ita ba kuma ana sukar ingancin ta ba ba ana taɓa ingancin ta ba amma an yi nuskanta an yi nuskanta abinda malamai suka ce kenan wanda al-imam al-zahabi بإسناد ابن إبراهيم يجي قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس مختلفون في تكبير أهل البلاد أبدا الإمام الطهاوي أجدي شرح معاني الآثار أبدا يكاو يقول إسنادي حقا وأن إبراهيم إبراهيم النخعي فيه أبدا إبراهيم النخعي يجي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون في تكبير أهل البلاد وذاك karbi rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah kuma ga Allah wato mutane su habbai kenan suna da sabani akan adadin kabarbari a sarara ya ce kai ta kai ga wato a kodayaushe ka iya jin kabarar ka iya jin biyar ka iya jin sabani haka kuma kowa ya ce maka سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسا wannan kuma yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru arba'a haka wani yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru khamsa wani yace ma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru arba'a yace ke gashi nan dai fakkaru bi zalika ibrahim min qadim kuma yace imam sahawi ibn isa yace sai su yi sabani da suka yi sabani akan wannan فكانوا سيرك دموا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا كما نصفاني هار الله كفر رسول الله أبو بكر باب تكميما مطعيا أكن عددين كبر مريد إلى saboda kowa zai ce ya rubu da nasarar sauran kaza ya rubu da nasarar sauran kaza to a lokacin lokacin da aka nada aka yi wasu ila umar ruwa a gidan ya zama khalifa sai ga wannan sabani ya yawa kuma al'amarin sai ya gare shi yace ba ku abu to da ne wasu su yi bakwai wasu su yi tara ba wasu su yi biyar wasu su yi hudu to sai ya aika zuwa ga fa arsala ila rijalin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya waro wasu sahabba a suka san jigajigai ya aika musu fa qala innakum ma'ashiru ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku fa ne جمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدهم duk lokacin da kuka yi safani kuka rasa matsaya guda to waɗanda za su zo bayan kuma a kan safani za su doki kuma su yawa saboda haka wani ta ta sani kuna ala amrin yadda ta bi Allah su alaihi duk lokacin da kuma kuka yi ittifaki a kan abu daya to duk waɗanda za su zo bayan za su yi maki a kai za ka fanzuru amuran da su tabi kuna alaiki ni ina so maganar adadin kafar barin janaza a kai karshen shi a yi matsaya guda a yi matsaya guda haka an nama aika kamar ya faɗakar da su ne kamar duka ce na'am ma ra'aita ya amiral mu'minina fa ashar alayhi ai duk abin da ka gani sai da ga ruwayoyi za ka yanzu sai a tsaya a tashi azaba to abin da ka gani fa qala umma umar radiyallahu ta'ala an shi bal ashiru alayya a ni ba da shawara da yakan mu masaya ku ba ni shawara ku mu masaya fa inna ma ana basharun mithlukum a ni mutum ne ɗaya ne daga cikin gudu ba mutum ne irin fata ba da kuma amur bai nan sai suka je suka yi ta tattaunawa to ya za a yi a a'auna kowace riwaya aga ta jinjina a a'auna ha a kai ƙuri'a ha a kai ga tambayar to dawa dawa suka ruwanci kabbar bari hudu dawa dawa suka ruwanci kabbar bari biyar dawa dawa suka ruwanci bakwai dawa dawa suka ruwanci takwas dawa dawa suka ruwanci tara haka aka yi suka bayan wannan ya faɗi wannan ya faɗi wa ajma amruhum ala fadiya sai al'amarin su suka kice magana daya suka yi matsaya daya abinda suka yi matsaya daya kabar wuri saboda sun tace sun tace sun ga hudun duk ta hankali kuma ita ce aikin da zai sallu babu ta zai hayya abu da Allah kuma waɗanda suka riski ƙarshe ƙarshen rayuwar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin su sai na abu huraira abin da suka riska ke waɗan yi kabar domin shi ya riski saura shekara uku mu zalla ya fashi sai na abu huraira ya yi musulunta duk abin da samu a cikin shekara uku na zai samu a cikin shekara uku na ya ce to ga sai na umaru da tattafi radda al'amura fi zalika ila arba'in birani bi mashwati ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hum hadaru min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun alamta daga aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda Uzaifa da Zaid ibn Arqam kanu ma fa'alu sun ai sun zamo abin da suka aikata to saboda haka dai a wannan ijma'i sahabbai su haɗu suka yi shawara akan ɗaukar riwayar rana tabbara hudu aka ce ko akwai maganganu ne da yawa ma akan shi banda ijma'i kuma akwai amsoshi da yawa akwai maganganu da yawa akan ya ma za a ɗauka wannan aka ce yi kwarai da gaske ai sauran sun ɗauke su a matsayin mansuhai domin aiki muta'akkiri shi zai hukunta mutaqaddim wanda ya zo daga baya baya kuma shi ne annabi sallallahu alaihi ya doge ya ci gaba akan shi to ya zamo kamar nuska da wancan da suka gabata abinda wasu malamai suka dauka da su al-Imam Bukhari rahimahullah sun fahimci haka domin riwayar cewa na jashi ya yi wa fashi ba za na ce ku tashi mai maɗaukun ku sallah mai maɗaukun ku sallah ya yi wa fashi wannan riwaya ta tabbatar da watan kabbar wani gudu da za a sassu ya yi a najashi kabbar wani gudu da za a sallallahu alaihi wasallam ya yi ga najashi saboda haka wannan shi ne aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanne izima akai shi watan har wafati don haka in an ce an samu kibata to wancan riwayoyi ba a ce kariya ba ne na bakwai da na biyar da na takwas da na kabbara tara duk ba a kare ta ba ne amma menene sahabbai suka haɗu suka yi kifan da ƙarshe ma da sai da saboda wani na su ne kawo sabon addini ko kuma sabon fahimta sabon fahimta sai ya ɗauka masu ganyen gabar wani hudun ga hudu sun kobi musu hudun za ka wani faɗa musu a ilimi na yawa sai a gabara ta sai a rike mutane sai a rike mutane ai waɗanda suka tsaya akan hudun ba wai ba su san tarar ba ne sun san tarar sun san tarar amma sun yi da aka da wannan ittifaki da sai za a rubuta ya samar kuma sahabbai ne ya tara jigajigan sahabbai malamai masu itikani a cikin sha'anin ilimi da riwaya suka yi tifaki a kan hudu don haka aka tafi a kan hudu kuma shi ne dalilin da ya samu zalim ka tafi mun karanto su imamu abu hanifa imamu malik imamu ashabi imamu abu hanbal waɗannan su su yaro sauri da sauransu duka sun tafi a kan watan kamar wani dukkan
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاشي في اليوم الذي مات فيه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات وان حديث امام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف السنيسي ya zantar da mu qala akhbarana malik yace imam malik imam malik ibn anas imam darul hijra mm babban mallamin madina aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi manzo Allah ke ce mai malamin madina tun bai kowa shi imam malik yusuf an yadriba an-nas ba'da al-yamin fala yakuna aliman a'lama min alim al-madina yace lokaci zai mutane su bigi hantunan rakuma su ci kilomitoci dubbai har da rafi sai zafi saboda tafiya suna neman malami ba za su samu malami irin malamin madina haka maza ya yi sallallahu alaihi wasallam shi an haife shi kiran shekara 90 da wani abu shi ba masaliki ba ne masaliki ba ne na sahabi shi ba malami a tabi'u tabi'ina ne waɗanda suka ga tabi'ai ne shi ya ga kafirai ya bai daga sahabbai ba jira da shekara 94 a wani ƙauni aka haifi imamu malik ɗauke da rufara amma mu zama labarin labarin sai zo ga shi kuma ga matsayin shi a ilimi amma ya hawaye gari yau hawaye gari irin su imam malik su ne a gari da ba wani ya zuga ba irin su imam malik su ne ba su isa ba a addini ba su fahimci addini ba ba su da kishin addini ba su da kishin sunna sun dauke mutane daga sunna da sun aje a kan sun aje mutane a kan bahayi wannan mugun tuhuma su rici wannan mugun tuhuma su rici ai in dai su imam maliku ba su fahimci sunna ba ba zai dauce in dai su imam maliku ba su riko da sunna ba ta sunna ba wanda ya rika ta ba wanda ya rika ta saboda haka duk alkhairi ya tabbata a cikin riko da girman wannan marwata ba yau a ce a sake su a yi wace su ka kama doron suna duk ya aka yi kasar suna ya za a yi kasar suna saboda haka imamu dalil hijira ke da عن ابن شهاب الإمام مالك يا كرهود محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب يا كرهود سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ya karbi da Abu Hurairah wannan shi ne hadisin Abu Hurairah da yake magana cewa in an lura karshe karshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ci gaba da yi riwaya Abu Hurairah ita ma tana tabbata da wannan riwaya da muka dokanta abinda Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabbas hakika ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam na anna yashiya fi kulli ma tafi ya ba da labarin mutuwar najashi a ranar da najashi ya yi wa bati a ranar da najashi ya yi wa bati a ranar nan ba za a ba da labarin babu selula babu watan wayar tarho irin na garawa babu littafi da gidanka babu irin intanet ba komi ba da ya biyu ba talabijin ba za a sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari na jashi don a san Allah na ba mu zan Allah labarin gaibi kuma ya ba da labarin eh Allah ya sanar da mu zan Allah gaibi kuma ya ba da labarin gaibi za ka ce ku tashi da jashi da ba kuma da dan sakon da jashi ya koma ya bincika yaushe da jashi ya yi wa fati a cikin ranar kaza ya auna ya ga daidai ya rage manzo Allah ya ce yau da jashi ya ba wannan kalmar mutunta ce yana da cikin mutunci da sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba da labarin ne to manzon Allah ya ba da labarin na jashi fil yawmin ladhi mata fi aran da wa fatim wa qara bi ila al musalla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbai zuwa filin da ake sallar janaza فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات فصف بهم يجير صلوا صلوا وكبر عليه أربع تكبيرات menene mutabaka na hadisin da tarjama shine wa kabbara alaihi abbas menene dalilin da Imam Bukhari ya kawo hadisi karkashin wannan tarjama dan duk lokacin da aka karanta hadisi ko akari ko riwaya ko ma wace iri ce in Imam Bukhari ya kawo ta karkashin wannan tarjama a san alaƙar da ke tsakanin hadisin da tarjama me alaƙa me dalilin da ya sa ya kawo wannan hadisi ko akari ko wata riwaya karkashin wannan tarjama saboda dalili kaza yana magana akan babu takmiri alal jana'izi arba'a takbiratin akan wannan babu yake ko to saboda haka sai shi fa kabbara manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kabbara alaihi arba'a takbiratin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara bari hudu alaihi da najashi to to حدثنا محمد بن سلال حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مناع عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أزحمة النجاشي وكبر أربعة على أزحمة النجاشي النجاشي نعم أكيد وقال يزيد بن هارون عن سليم أزحمة وتابعه العصام
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حبان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى على أصخمة النجاشي فكبر أربعا وأن إمام البخاري حدثنا محمد بن سنان يجي محمد بن سنان أبو بكر الأوفي ya yi wafatin hijira na da shekara 224 shi kuma wani musulani ba malamin bukari wanda imamu bukari ya karɓi da ruwa da ruwa shi ya ce haddasa na muhammadu musulani ba da haddasa na salimu muhabban shi kuma muhammadu musulani ya ce haddasa na salimu muhabban ya ce salimu muhabban ya zantar da mu salim ibn muhabban ya zantar da mu hayyan na wannan nusa ce amma salim ibn habban ibn habban min fath al-ha al-mu'min wa tashdid al-ya akhir al-huruf sabqa amma kuma ya kawo shi yace bil muhalla habban ana kiran shi hayyan watan da kuma habban yace haddathana sa'id ibn bilal sa'id ibn bilal ya tasaddamu an jabir ya tasaddamu da Allah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama salla ala asqamata yace yayi salla ga asqama asqama sunan shi da jaji sunan shi ne najashi ba sunan shi bane sunan sarauta ne duk sarkin habasha sunan shi najashi duk sarkin habasha habasha sunan shi najashi kamar yadda duk sarkin yaman sunan shi tubba tubba duk sarkin rum sunansa kaisar sunan sarautar rum kaisar e kaisar kowa ne ne ba sunan shi kaisar yace duk sarkin farisa sunan shi kisa sunan sarauta e a lokacin ana fara'ina kuma duk wanda ya mulki misar sunan sa fir'aun fir'aun fir'aun fir'aun fara'ina sunan sarauta kenan to haka watan ake cewa ji'it kisra fi mulki wa qaisar wan najashi fi mulki ما رأيت ملك الطفل يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم wata duk wanda ya sarautar habasha sunansa na jashi e kada ke nan na jashi ba sunansa ba ne sunan sarauta ne ke sunan sarauta ne kamar yadda wajen mu a yi kasu akwai sunan sarauta to iri shi ne to haka wanda ya sarautar kaisar na kisra da farisa da kuma tubbaru na yaman ملك الجبة ملك اليمن سنة الجبة to haka yau to sunansu sai kawo sunansu da kuma lakabin sarautarsa sai ce salla da ashabata anna jashi'i anna jashi'i ya yi sallah ga ashama abinda ashama a yarensu na habashanci kamar a ce kyautar Allah adiyya adiyya hasan ko a larabci akwai adiyya adiyya gwamnati da yawa suna da cikinta da ya da wanda su ba su wanda suna da su adiyya adiyya to ma'anar adiyya kyautar Allah e baiwa ta Allah ko muna a Hausa ya kace kyauta e da kyautar namiji da kyautar mace akwai malamin kyauta wani malami ne a Kano ya ya wato shahararre ne wajen rubutu shahararre ne yana rubuta alƙur'ani ba da kyauta da su irin wannan aqiyya su kuma da yaran habashanci sai a ce ashama wa qala yazid harun yazid ibn harun yace eh ka kabbar arba'an ko shi ne ma'ana kaji da dini mubabaka tarjama da wannan hadisi manzo Allah ya kabbara kabbara hudu kabbara hudu kaga babu takbir al janabati arba'a shine wa qala ibn harun ibn harun ya ce abu sabr da abu sabr an salim daga salim yace ashama ashama sunan sa ne aka tsara mai ne jawa ashama wa taba abu abu samad yace abu samad tabahu ya yi wa harun mutaba'a to ai kaga in an lura wancan taliki ne taliki ne wancan ma riwaya ta farko cewa wa qali ibn harun wa musamman an salim ashama kaga shi ba taliki ne to ba mu shi ta'liqa bi al-imam bukhari sai mun fara huskar su ba mu shi wa adatan sai an fara huskar su domin an dai balai ne ce an tace تعليقات واجب البخاري تستقبل إما الإمام البخاري شيء عند أبو دبايا يوصل الرواية كي يا كاو الإسلام سريا سريا ينظرها كيا ودا تقبل سيا كاو تسيكو إثنين كونان غبا زي كاو الإسلام سا سريا سريا don haka yanzu sai ya wadatu gabar ya kawo sa ko kuma wani littafi mutabari bai kawo mai yi mawar bukari da rubutu inda za ma bai kawo amma wani littafi mutabari ya kawo wannan riwaya mausula isnadin da sirrin sirrin kuma mutabari kamar a ce ba musu ya roje abubakar ibn abi shayba ya roje dabarani ya roje ta kuma an je can riwayar inda take mausuliyar an caje ta ala sharqi bukhari abu sharqi bukhari take don da shi kenan sai ko imam bukhari ya yi ta'aliki shi lafiya lau abu da malamai sun bibi su yi cani su yi cikin waɗannan ta'alika su sami su garu su wannan ta'aliki ne me ya fuskar sa yace ta ba a hutu wannan mutaba'a da yace watan abu samad ya yi wa ma'ana riwaya abu samad ta yi wa riwaya yazid bin harun mutaba'a yace al-isma'ili ya wasdinta سكن أحمد بن سعيد يا رسول الله
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة kafin mu shiga wannan sabon babin da ya mu ƙara fahimtar abinda aka samu ittifaki da ijma'i akan tsayuwa akan kabarbari hudu su ne al'imamu buhari ya akadama wato wannan babi domin ya tabbatar da ijma'i ne kuma malamai suka fahimto waɗancan riwayoyi da suka saba makabbar bari hudu mansukar riwayoyi ne an yi kibarin su a matsayin mansukar babu kirati fatihatil kitabi alal janazah wannan babi na magana akan karatun fatiha ga sallar janaza me matsayin karanta fatiha a sallar janaza ita dai fatiha qur'ani ce hasali ma ummul qur'ani ce to kaga in an karanta fatiha an yi mi an yi kira'a to to me hukuncin yin kira'a ana kira'a a janaza
malamai na da sabani a ciki malamai na da sabani a ciki malamai sun yi sabani akan yin kira'a a sallar janaza addu'a ne ake yi da kuma godiya ga Allah salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbata da ka wasu kace to tun da an ce godiya ga Allah ake to ai ko duk godiya ba ta kai fatiha ba ba ta kai fatiha ba wanda ita in kai sai Allah tabaraka ta'ala ya ce amin da ni abu tabbas ba wanda ya gode mana tabbas ba wanda ya gode mana sai ko ai ko cikin godiya ne ba ba fatiha sai aka dauke ta a matsayin godiya ga Allah ba ma din kira'a ba كمان كسي الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي يحيي الموتى الحمد لله بصور سلي يتمام ذكر فاتحة دي دي كدوا إنان مطعم ودياتي أكترتا با مطعم كراعة akan wani akan wani da wasu kuma yanzu wasu ka ce ta to shi ne qur'ani qur'ani ne ba ka iya canza shi za ka ko da muka karanta shi karatu ne kai kira'a kai don haka yanzu sai an samu makira a dai hukunci a sallar jana'a a samu wata hukunci a sallar jana'a don haka ibn munzir daga abdullahi bin mas'ud daga hasan ibn ali sayyidina hasan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ibn zubair da mitsu ibn mahrama dukkan su an ruwaito cewa karatun fatiha a sallar jana'a mashru'i ana karatun fatiha a sallar jana'a abinda aka rubuta daga waɗannan watan digajigan sahabbai wa bi qala shafi'i da kuma shine ash-shafi'i al-imam shafi'i ya tafi akan shi da ishaq ibn rahway imam shafi'i da ishaq ibn rahway su ta akan cewa ana karatu fatiha a sallar jirara shi kuma har ruwai ta kan abu huraira da abdullah bin umar suka ce laysa fiha qira'a sallar jirara ba ba a karatu sai dai godiya ga Allah raka'a kabbar farko salati ga Allah kabbara ta biyu yin du'a'i ga mamaci kabbara ta uku sannan bayan an yi ta hudu a yi sallama ko kuma a yi addu'a ta gama gare ga baki ɗaya Allah ma su ne hidda wa ijina da wa da wasu gina wa da kare da wa musara wa ƙauri da wa abdi da wa ƙadir da wa ƙadir da ya zuwa ce misali ko kuma da cewa Allahu akbar na hudu sai assalamu alaikum to da haka Abdullah bin Malik ne sai ya qira'atu shine zance Imam Malik da malaman Kufa malaman Kufa sun tafi akan babu karatu shi mu badul dil an yi cewa sai bi salati janazati qira'atul qur'ani indana mu a wajen mu babu watan halafiya babu karatun watan alqur'ani a sallar janazati ابن الوضاح قال ابن الوضاح يجي ومن من كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر daga waɗanda ba su karatun alƙur'ani ga janaza kuma suna musu a yi hakan akwai sai na rubu bakari da sai na ali tabi talib da ibn umara ka ga a ɗayan zantuka shi ke tun da can an gabatar da shi ibn umara an ruwaito a tun magana ɗaya shi ibn umara shi na ce da sai ya kira magana ɗaya ce baya kuma wasu kace ana yi abu huraira daga tabi'ai kuma akwai tawus da adaku da sa'id ibn musayyib da ibn sirina da sa'id ibn jubair da imam shafi arul shahid shafi da haka ibn al-munzir wa qala ibn al-munzir wa bihi qala mujahid da shi mujahid ya tafi akai to ala yin hada dai sabani ne da malamai wasu ce ana karatun fatiha wasu ce ba a karatun fatiha wasu ka ce abin da yasa za a yi karatun fatiha la'akari da abin da ta kusa na godiya ga Allah ai kaga fatiha kadai aka ce da fatiha kadai ba a ce sauran karatuttuka ba a karanta wata sura da ba fatiha ba ita ma abin da yasa fatiha ake yi ta kunshi godiya ga Allah kuma dama abin da aka shar'anta a sallar janaza bayan kafar farko godiya ga Allah الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي يحيي الموتى تصور وقال الحسن يقرأ على الذكر فاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فردا وسلفا وأجرا وقال الحسن الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وعجبا حسن بن شروع وأمن أكو كتبيا قريشي حسن البصري الإمام حسن البصري yace ya farwa da ta gidi ba ta da kitabi yace yana karatu wato bi fata ta kitabi da fatiha ala ibni a bisa janazar jahil ko janazar karamin yaro a karanta fatiha sun bai kuru ce Allahumma ji'alhu lana faradan wa salban wa ajra amma ba kada a fahimci cewa wannan ya karɓo ala ibni ba ta da kitabi ibadat kita dan muqayyad da ibnu karamin yaro yake kan da fata da ibnu a ba shi ke nufi ba abin da yake nufi wannan addu'a ta gaba ita ce ta kai ga karamin yaro amma ita fatiha da babba da karami kowanne za a yi saboda in ka karanta zahiri shi sai ka kamar yana kayyade ita karatun fatiha yaro ko da karatun fatiha a'a ba haka bane yana nufin ita fatiha da karami da babban za a ranta mai bata amma wannan addu'a ta gaba Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajran shi ne karanta mata bayan an karanta fatiha to sannan kuma daga addu'o'i da za a yi sai a ce Allahumma ya ubangiji ij'alhu ka sanya wannan yaro faratan watan riga ne watan nalada ma'anar riga waɗanda za su yi maza maza su je su shirya mana kafin mu taho mana wanda zai ce abinda aka fara su a larabci jama'a ce za su daga za a tafi yaƙi ko za a tafi wata harka to sai a ce to ran juma'a za a tafi to a ce juma'a za a tafi to akwai buƙatar wasu su riga su tafi tun larba don su shirya wurin zama su shirya abinci su shirya abin da waɗannan 'yan sun taho za su bukata to waɗannan da aka wara aka tura su shirya ma waɗannan da za su zo su ake ce mafarar su ake ce mafarar an fahimta to Allah ya sa waɗannan waɗanda suke yaran nan Allah ka sanya shi faraɗan marigaya ne da za su je su shirya ma iyayensu masauki a aljanna dukkan su dawo shi ne mafarar wasu Allah ka sa zama rigayen lada rigayen lada lada ce wanda tunkan ka ta huta riga ka tunkan ka ta huta riga ka saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala wanda ke cikin wanda ya rasa dan sai yana karamin da balaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsa in an tuna mun koshi wa ashara kuma Allah ya zama lada cikakka ga magabatansa a wata riwaya zai ce ga iyayensa ya zama wuce dukkan lada rigaye ajiyar lada ga iyayensa wannan addu'a karamin yaro ake wakita za ka iya ce yana karanta fatiha sannan kuma ya karanta wannan addu'a Allahumma ij'alhu Allahumma ij'alhu lana kaga lana a wannan riwaya gare mu da muka taru akan da za shi to Allah sa ya zama faraka ma'ana rigaye gare mu wani wani lokaci kuma a ce ga iyayensa
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن علي عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن كثير خبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم ان العتب بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازته فقرا بفاتحه الكتاب قال ليعلموا انها سنه
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم ان طلحه ان طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة وأن حديث محمود بن بشار يا من سلموا محمد بن بشار رواية وأن الإمام البخاري يروي تسويشا ويجوى أسم وأن حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر yace gundaru ya zantar da mu shine Muhammadu bin Ja'far al-Basri sunan sa ne gundaru da kabila amma hakikanin sunan sa Muhammadu bin Ja'far al-Basri shi kuma gundaru yace fara da sunan shuba yace shuba ibn al-Hajjaj ya zantar da mu shi kuma shuba yace an sa ibn Ibrahim ya karbo daga sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Amr shi kuma abin da yace yace an talha ya karbo daga talha ibn abdullah ibn auf dan uwan abdurrahman ibn auf talha ibn abdullah ibn auf dan uwan abdurrahman ibn auf قال إني صليت خلف ابن عباس الناعي صلى بايا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دانا تبت غريزه. وسيد يلا ba shi daga san riwaya ba to amma tun imam bukhari na da wannan riwaya ta hanya biyu sai ya ga bari ya haɗe ma hanyoyin can da sai zai ba da mutane abinda hadisin ya kunsa ka dai islam daga haka wasu za ku ji sun ce ha tahmilu sanad wa hawala sanad wannan ya cira ka rike wannan isnadin ƙara ba wani amma duk mutanen su guda an fahimci wannan sai ce ha حدثنا محمد بن كثير يجي محمد بن كثير يا زدد قال اخبرنا سفيان يجي سفيان يا زدد عن سعد بن ابراهيم يا تقول سعد بن ابراهيم عن طلحه هذا وجه ده محمد بن بشار امام البخاري محمد بن بشار daga gundaru gundaru daga shuba shuba daga sa'ad ibn ibrahim sa'ad ibn ibrahim daga talha ibn abdullah ibn auf shi kuma wannan riwaya ta biyu ba daga muhammad ibn bashar ba daga muhammad ibn kathir daga dindin muhammad da ya karba muhammad ibn kathir qala akhbarna sufyan yace shi ya karba shi kuma wannan daga watan sufyan aka ce sufyan sauri ne ko ko sufyanun nu'ayna ne aka ce a sauri sufyanun sauri an sa'ad ibn ibrahim kaga sai can ta haɗe da sa'ad ibn ibrahim kaga shi ma can gundaru daga shu'ba shu'ba daga sa'ad ibn ibrahim shi ma nan sufyanu sauri ta kan sa'ad ibn ibrahim kaga riwaya can in ta in ta in ta rabu muhammad ibn bashar gundaru شعبة محمد بن بشار كندر شعبة سعد بن إبراهيم wannan kuma Muhammad bin Kathir Sufyan sannan Sa'ad bin Ibrahim kaga wata hikimar da ke ciki tsakanin Imam Bukhari da Sa'ad bin Ibrahim a riwayar farko wane ne Muhammad bin Bashar gundaru shuba sannan wa sannan sa'ad bin ibrahim kaga mutum uku ne tsakanin al-imam bukhari da sa'ad bin ibrahim amma a riwaya ta biyu muhammad ibn kasir sufyan al-thawri sai sa'ad bin ibrahim kaga mutum biyu ne tsakanin imam bukhari da sa'ad bin ibrahim a riwaya ta biyu an fahimta don a san watan al'ali min an-nas riwayoyin saboda tsadan watan wa a a a a sirrin da ke cikin islami ne sai ya kawo waccan dogon riwaya ya kawo wannan gajeriya ko kuma a ce gajeren islami da wancan dogon islami ya kawo su guda biyu amma dukkan suna hajjar da kansu da tsarin ibrahim to menene tsarin ibrahim ya ce an tsara an abdullahi ne a wurin qal sallaitu an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma على جنازته لا يصلى إن جئت الحبيب بن عبد الله بن أوف يجي لا يصلى بها عبد الله بن عباس يدعى الله تثبت غريس